ما تناهى حان للصبح البلاد كان يفرج قربا فات مغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا غابت مناقبنا annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zo muku a kowace rana irin wannan ta juma'a wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairan da suke cikin ta idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya ba inda suka riga mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma in ta mu tazo Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani kamar kullun yau ma muna tare da ku Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya sai kuma ni da zan jagoranci shirin Aminu Khidir Idris idan masu sauraro ba su mance ba a sati cikin da suka gabata mun yi tarihin Nana Aisha wanda muka karbi tambayoyi daban-daban kala-kala daga bakin daga gurin al'umma wa'anda muna da tambaya da dama wanda mutane suka rubuto wanda yau muke ganin za mu amsa musu wannan tambayoyin insha Allahu sakamakon sun rubuto wasu suna da mahimmanci kwarai kwarai da gaske dakta mu ne maka barka da shigowa cikin wannan fili mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ɗan uwa za mu tafi kai tsaye zuwa ga tambayoyin ku dakta yau tambayoyi ne da mu ga sunan burjik ta farko wannan ya ce assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi dan Allah malam ni tambaya ta ni tambaya ce da ni ga malam ni mace ce 'yar shekara ashirin wata na biyar da aure mijina ya kasance baya yin sallah a kan lokaci idan na masa magana shi idan na masa magana sai hauni da faɗa ya ce in bar shi ai tsakaninsa da ubangijinsa ne sanadiyar haka ya dasa min tsanarsa har cikin raina yanzu ma dai malam ina ƙoƙarin in ga ya zan rabu da shi malam ya bani shawara to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yar uwa Allah ya kara miki imani Allah ya kara miki takawa haka ake so a samu mata waɗanda suke masu zurfin tunani kuma masu tsoron Allah wanda ba za su yanke hukunci ba sai sun yi tambaya tabbas kina cikin tashin hankali duk wanda Allah ya jarrabe ta da miji wanda bai damu da ibada ba musamman sallah akwai hadari a rayuwarsa kuma tarayyar ta ma da shi abun mummuna abu ne ba daɗi gaskiya babu daɗi kwarai muna tausaya miki to amma anan shawara ta shine kamar haka ki dage iya kokari tunda yana son ki ya auro ki ki tabbatar ya dawo yana yin sallah akan lokaci ko yana yin salloli duka gaba daya ki ba hanyar nasiha ki ba hanyar lalama ki ba hanyar wasa ki ba hanyar ainihin wato wala Allah amfani da iyayensa in abin ya ta'azzara ko surkansa duk waɗannan hanyoyi ki bi ki ba hanyar ke ma hikimomi naki na ya mace wani lokacin wani abu da Allah ya hore miki yake nema a tattare da ke ɗaki iya amfani da wannan damar ki nuna masa wato muhimmancin ya kula da ibada kafin kirin ba shi cikakken harin kai wannan dama ce kware akwai namijin da zaki ga ta nan yake sarrafa aya da hadisi ba za ta sarrafa shi ba amma yayin da ya zo da bukatarsa aka nuna masa ba haka bane ba to sai ya nemi sulhu kuma to a wajen neman sulhun za ki iya gaya masa da abin da ke so ya kula da shi ba na baki shawara ki rabu da shi yanzu kai tsaye sai kin yi dukkan waɗannan abubuwan ga baki ɗaya in sun ta'azzara to gaskiya kina da yanci tun da ba dole bane tun da tsanarsa ta shiga cikin zuciyarki ba za a ce ki je ki ci gaba da zama da shi kina tsanarsa ba dawowa da soyayyarsa zuciyarki shine ya dawo da ibadar to ki kokari tunda kina son sa kika aure shi ki kokari ya dawo da ibadar ya dawo da yin sallar yawa ki kokari sai ku ci gaba da zama shi yafi alkhairi akan ku amma in ka addara daga baya abu ya gagara yazo baya sallah baya kula da sallah in kin rabu da shi baki saba Allah ba Allah ya ba ku zaman lafiya amin to dakta wannan aka ce assalamu alaikum fatan kana lafiya malam menene hukuncin uwar da ba ta damuwa da damuwar yarta kuma koda ta ga yar a cikin damuwa ba za ta tambaye ta ba sai dai ta yi ta zage-zage tana ɗaura fuska malam dan Allah ai malam dan Allah ai wa irin waɗannan iyayen nasiha a huta lafiya to magana ta gaskiya a bisa kyakkyawar ɗabi'a da yanayi mai kyau duk uba duk uba ya kamata ya zama ko uwa ya kamata ya zama tana damuwa da damuwar ɗanta ko ya damu da damuwar ɗan shi to amma akan samu canjin yanayi wala Allah ke yar ke ce baki da mu'amala mai kyau ke ce kike da mushkila ke ce kike da ainihin wato a rashin tarbiyya ko rashin ladabi ko na makamancin haka ba mamaki akwai wannan yanayin so idan ya zamanto ke ce ba ki da tarbiyya mai kyau ko ba ki kyautata mata ko ba ki kula mata da sha'aninta ta zo ta canza miki mu'amala to da Allah ki kokari ki gyara wai hausawa suna cewa wai ruwa baya tsami haka banza to idan har kuma babu uzuri kawai ɗabi'a ta ce to bata kyauta ba wannan mahaifiya taki sai a yi mata addu'a kuma a rinka yi mata nasiha ta hanyar da ya dace amma kada ki yarda ki saba mata ko ki ki bin umarnin ta saboda tana miki wannan karki da ke wannan ba daidai bane kuskure ne wallahu ta'ala alam na to ga wata tambaya aka ce assalamu alaikum malam ina yi muku fatan alkhairi tare da neman addu'ar ku saboda wallahi ina cikin damuwa wannan malam addu'a ce kuma muna fatan Allah ubangiji ya bada mafita Allah ubangiji ya ya yassare kuma a za mu sake cikin addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am na akan kallahu tambayar mu ta gaba wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka muku da gidan aljanna amin tabbas malam ya dauko babban magana domin wallahi wannan ya nuna ba wanda zai wuce a a jarabce shi kuma a nan za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba kuma mu kuma mu mu koyi kishin kuma mu koyi kishin iyali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu matuka akai Adamu Kabiru yargaya yarda eh to Allah saka mala Adam Kabiru mabiyi ne muna tare da shi wallahi kwarai da gaske Allah ya biya shi Allah ya kyautata masa kuma muna neman afuwa Allah ya bamu nasara ya bamu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
Na'am, wannan ya ce, Salam Malam, ni ma Allah ya taɓa bani wata jarrabawa, ƙawata ce ta ce, na bi ta wai wajen samari. An aikata masha'a kuma yayanta ne, kamata, kuma yayanta ne. Sai ta ce, mi- sai ta ce, mini ta ta ce mata su haɗu a can suka haɗu a can kuma aka aikata masha'a amma yanzu na ce ni na tuba sai ki tuba ki tuba da ainihin wato wannan mummunan barna da kika yi da ta'adi ki raka yar uwarki aje a lalata da ita wallahi ya kamata ki tuba kuskure ne babba kuma Allah yana iya fushi da ki akan wannan amma Allah shi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima idan mutum ya tuba ya imani ya aikata aiki mai kyau to da Allah Allah zai iya canja masa mummuna aikin sai ya dawo kyakkyawa babban abin da ke kanki shine ki tuba kuma ki sa yar uwarki ta tuba ta nemi afuwar Allah ya fi mata Allah kiyaye mu to akramakallahu ta ce tana da aure kuma yar uwarta ta dauke ta ta kai da aka yi masha'a da ita malam yana faruwa ko yau dinnan an mun wannan tambaya akan wannan ko yau dinnan ko yau an mun tambaya akan wannan wannan masifar zanen matan aure din wani bala'i ne kuma gashi nan mai mai mai zaman kansa ba a cewa komai labaran ba su da daɗi malam aminu Mm.
lalacewa ta isa yanzu matan aure suke kai kansu da kansu inda ake lalata da su ko kuma mace ma ce ta neman wani ta waya yanda zai barna da ita har har ta kai ga mutum yanzu zai ya waye gari bai da aminci akan matar da ya aura Mm.
wannan akwai hadari muna fatan Allah ya ba su ikon gyara da zinar mai aure da wadda ba ta da aure sunanta duk zina na amma gaskiya cin amana ta fi yawa ga wanda yake mai aure Mm.
mai aure ya je zina ko mata aure ci ce zina akwai cin amana kuma akwai cakuɗa zuri'a an cuci uban ba mamaki a shigar masa da 'ya'yan da ba nasa ba a cikin gidansa ya sha Mm.
wahalar ɗaukar nauyi ya sha wahalar zirga-zirgar asibitin su da biya musu kuɗin makaranta da wahalhalu a kansu kuma watakila su- su ci gadon sama kuma ba 'ya'yansa ba ne bai sani ba Mm.
wallahi wannan ba daidai ba ne mata ya kamata ku ji tsoron Allah kuma maza ku sa ido akan matanku ku rike musu wuta ku sa musu ido ku rinka lura da su ba maganar sakaci a wannan zamani kowa ya kula da iyalinsa ba magana a na yadda da ita na aminta da ita ba zan bincike ta ba a lokaci lokaci ka rinka bibiyan al'amura Na'am. wannan ce salam malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce mutum zai iya yin niyyar wankan janaba da wankan juma'a a lokaci daya a tashi lafiya ya halatta zai iya haɗawa gaba ɗaya ya yi wanka ɗaya ne ya biyu malaman fikiyo sun halatta haka ba laifi ba ne tun da sifar wankan kusan iri ɗaya ne so babu damuwa zai iya haɗawa gaba ɗaya wallahu alam salam malam mi- malam tace wannan tace malam mijin ya kisa ni a ma- ya kisa ni a makaranta kuma ya- yana ta ce min jahila jaka ƙarya karya dabba a'udhu billah ta a'udhu billah ce to wa- da- wani lokacin ba ce gara kirista da ita ta a'udhu billah a'udhu ce billah to akramakallahu eh, a ba ta shawara to wallahi mala aminu irin waɗannan abubuwa da kake ji kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin gidaje akwai mazajen da ba su da kimtsi akwai mazajen su ba mazajen da ba su da tarbiyyar baka akwai mazajen da wato ba su da tarbiyyar addini yanzu mutum matarsa da ya zo ya aura ta sunna ya zo ya ce mata jaka mahaukaciya karya ko banda kirista da ita wannan wani irin tunani ne wannan wannan ba da kyau Allah ya jarabe ki da miji wanda yake yana buƙatar tarbiyya gaskiya Ah, kuma a nan muke kira ga iyaye ku san irin wanda za ku aurar da 'ya'yanku gare su babu daɗi mutum yana raye ko bayan ya mutu wani ya zo yana yi wa 'yarka wannan abun ba daɗi wallahi ko kana raye ko ka mutu wani ya zo yi wa 'yarka wannan wallahi ba daɗi abun bai yi ba abun bai yi ba munin sa ya isa so muna fatan muna fatan masu irin waɗannan ɗabi'u za su yi ƙoƙari su gyara ɗabi'ar su su daina zagin iyayensu uwar 'yarka 'ya'yanka ne ya za ka yi ka zagi mahaifiyar 'ya'yanka ka ce mata jaka ka ce mata mahaukaciya ka ce mata karya to kenan da karya kake rayuwa Mm, ka gara ce wani kirista.
har da kirista da ita wannan wallahi magana ban ji daɗin ta ba kuma ba ce daidai ba kuskure ne ya kamata a ji tsoron Allah ke yanzu ya kamata ki ki kokari ki ci gaba da yi masa nasiha idan yana sauraron malamai ki sa malamai su yi mai wa'azi da nasiha ko a gaya wa iyayensa Mm.
ainihin wato faɗakar da su da waliyansa yawwa abin da ya kamata ki in kuma bai daina ba kawai to a san yadda za a yi yawwa don bai kamata a zauna da wannan mutumin da yake da wannan tarbiyyar ba gaskiya ƴaƴan ku su zo su taru a haka yana nake wannan sake zagen yawwa to kawai kawai eh, ya zama ba shi da tarbiyyar baka ba shi da abin da sani ya kamata nan gaba wannan hannu ma zai kai mara amin Allah ya gyara mana halin Amin.
Allah ya kiyaye Amin wani aka ce assalam malam Allah ya Allah ya jarabce ni da matsalar jinnu ashiq ashiq kuma na ya aure tsawon shekara uku amma hakan ya sa muna yawan samun matsala ga yan uwan mai gidana ga mafarki kuma in ina yin azkar na safiya da maraice na na baya na bayan kowace sallah Mm, na kwanciya barci amma ina kwanciya sai ne ta mafarki mm, da wannan jinnu ina tashi sai fushi mm.
kuma ina da yawan karatun alkur'ani Mm.
malam a bani shawara to Allah sauke Allah sauke tabbas malami ne yana daga cikin jarrabawa da mata suke gamuwa da shi musamman fi hadhihi al-awil al-akhira a waɗannan lokuta na ƙarshe ƙarshe yanayi ya canja aljanu suna kama mata da yawa jinnu ashiq ko aljinnu al-ashiq wani aljani ne da yake rike mace yana nuna mata soyayya amma yana cutar da ita in ya rike yani ashaq al-mar'a yana rike mace wato ya ƙi sakinta ya rinka saduwa da ita ya rinka mu'amala ta aure da ita kuma ya rinka sa ta tana fushi da mijinta fushi da abokan miji fushi da iyayen miji fushi da yawan miji jinin la'ashik idan ya yi ƙarfi yakan hana mace mata haihu ita kashe yayan ta bari ko kuma ta ta haifar su baya rai yin ashir a jikin mace idan ya yi ƙarfi yakan hana namiji ya ji daɗin saduwa da matarsa dinin ashir yakan iya hana ma mace ma ta wayi gari ma ta sha'awar namiji yakan cire wa mace sha'awa kwata-kwata sai ka ga mace tana gujewa mai gidanta saboda mai tana da wani aljanin da yake zuwa yana biya mata bukata kuma yana iya zuwa da sifar mijin ko ya zo da sifar wani abokinsa ko sifar wani mutum da ta san shi ko wanda ba ta san shi ba so uh, ke ina tausaya miki gaskiya kin shiga cikin wani garari da kina buƙatar ki yi addu'a ki ci gaba da wannan abin da kike yi na askar da addu'o'i da askar ba da salami da askar sabah wal masa zikirin shiga gida fita zikirin shiga banɗaki musamman da fita banɗaki zikirin kwanciyar bacci ki rinka yin sa a bisa sharaɗin shari'a a bisa ka'ida a bisa daidai zai iya yiwa mutum yana yin abu din amma ba daidai yake ba misali an zo zikirin ana yin sa babu kwanciyar hankali ba nutsuwa ana yi da gaggawa subhana subhana subhana subhana subhana wai subhanallah ake bada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai astaghfirullah ake so a ce ba hankali ba nutsuwa a ciki ko ana yin wasu addu'o'in ma ba daidai ba ba san ana yi ba daidai ba ko ana yi ba a cikin hayyaci ba a cikin hankali ko ba a cikin ko ana cikin gagar bacci ma gaga an bacci ake yi ko kuma ana karanta ba daidai ba to kaga mutum yana yi amma sai ya ce sai ce kuma bai samu biyan bukata ba ita addu'a gaskiya ne in dai an yi za a samu biyan bukata to amma wataƙila ana yin kuskure ne wajen yin abu abu na biyu kuma zai iya akwai jarabawa ta ubangiji ana yi dan kuma lokacin da Allah ya ga dama ya karɓi abin ya warke bai ki ba ta haka ne ake so ana jarabawa ne aga zai ci gaba ko bai zai ci gaba da yi ba so ya kamata a ci gaba da yi kada a daina wannan ina ba da shi a babi na ka'ida na mutane gaba daya duk wanda ya zo yake addu'a yake roƙon Allah akan wani abu yana ce ai nayi addu'a nayi addu'a nayi addu'a amma har yanzu abin bai ba to ɗayan biyu ne ko dai ya yi kuskure wajen yin addu'a akwai wani sharadi na addu'a da ya saba bai sani ba to sai bincika ko cin haram wataƙila yana hana karban addu'a ko kuma ai addu'ar ba daidai ba ko ba lokacin da ya dace da ita ba da sauransu ɗaya kenan akwai kuma yanayi na ubangiji ba sai ya ga dama ba lokacin da ya kaddara ya karban bai ba a riwaya ma an ce Allah yakan karbi addu'ar mutum ne ya jinkirta masa bai ba shi yanzu ba sai zuwa wani lokaci abu na hudu ko kuma zai iya yiwa an karbi addu'ar amma a maimakon a biya ma bukatar addu'a sai a ije maka wani sharri yana iya faruwa ka roki kaza ka roki kaza sai a ce eh an karba an karba amma ba a baka wannan abin da kake nema ba sai a ije ma wani bala'i da ya cin karo ka wanda gwanda a kare ka daga wannan bala'in a kare ka akan a amsa maka addu'ar ka a biya maka wannan bukatar alhali kuma me alhali kuma bala'i zai same ka to dole ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan yayin da mutum ya yi ta addu'a ya ta addu'a wato Allah bai karba ba amma galiban yana alaka da lokaci wani lokacin ɗat sai kaga kuma Allah ya karba abu a lokacin Allah ya ga dama abin ya faru dukkan mu kuma yana faruwa ka ta roƙon Allah ya zaka ko kai din nan wata ba mamakin da za a bincike ka a zuciyarka akwai addu'a da kana ta yi kana ta yi har yanzu dai kana jira to haka ake so ni din wannan ma da nake ma magana ina ta wasu addu'a ina ta yi ina ta yi amma ana jira ana jira ka san wace addu'a ce na aka Allah aljanna kwarai kuwa muna nan muna jira kullum sai na roƙi aljanna Allah ya bani amma muna jira muna fatan Allah ya sa mun cika da imani lahira ta zo to Allah ya samu eh Allah samu dace to dakta ta ce tana yin azkar in za ta kwanta bacci wanda kukan karantar da mu cewa in mutum ya azkar ya kwanta zai zama cikin kariya ita kuma sai ta azkar din ta kwanta kuma sai ta samu dai wannan ba eh shine ana ga wata irin ko ta yi ba daidai ba na kana ji na Eh.
wala Allah ba daidai ta yi ba wata irin kuma eh ta yi din daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mata ya kare mata wani abu na Ba- bai fada a kan- a banza ba Eh.
ko kuma lokaci na akwai lokacin da Allah ya kayyade zai warkar da ita da wannan abu yana nan zuwa kuma za ta warke eh Eh, ina maka albishir insha Allah za ta warke matukar tana wannan abin da ta faɗa to ni ba na shakka in Allah ya sa da za ta warke to Allah ya bata kuma wata ran zaka ga indai da rai lafiya ta rubuto ta ce malam Allah fa ya karba ta warke to Allah ya bata Eh, mu ci gaba da jira ibada ce addu'ar roƙon Allah ibada ne na eh duk da wannan a ce aka ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ga malam yarinya ce ba ta kame kanta ga ta da fita amma duk wanda aka ce za a ba ta ta aura sai ta ce ba ta so malam za a iya yi mata aure ko ba ta so to ni dai a shawarata a yi ƙoƙari a shawarata a yi ƙoƙari a kyautata a yi ƙoƙari ba ni sunan shi a auren da ita ga mijin da take so Dan gaskiya idan aka yi wa yarinya auren dole to je kaka dawo ne za ku kashe kuɗi ne a banza za ta je ba za ta yi masa biyayya ba su yi ta rayuwar uwa ga ubansa daga ƙarshe kuma ya sako muku yarku ko da ciki ko da ya'ya rabe rabe ku ci gaba da wahalar ciyarwa da shayarwa da hidindimu idan tana da wannan ɗabi'a ku bincike ta ba mamaki ko akwai shaidanu a cikinta ko aljanu ne da ita akwai matan da suna da aljanu malaminu ayi ayi duk wanda ya zo sai ta kore shi ba a gane ba kuma wallahi shaidanu ne a cikinta irin wannan jinnul ashir din ne watakila a cikinta ba tare da an iya farga an gane ba so ba laifi ah, ina ba da shawara ba laifi lalle lalle lalle a yi kokari a neman mata ah, ba ni sunan shi magani magani a mata rukiya a ba ta askar dan duk yarinya a wannan zamani yadda ake wahalan mazaje eh yadda maza suke tsada suke wahalan abin nan a ce yarinya ba ni sunan shi duk wanda ya zo za ta kore shi to da walakin gaskiya da walakin bora a miya in ji bawa shi da walakin to dakta za a yi mata auren dole kawai a samu da idan ce a aura a'a mata bai kamata ba ni ba na ba da shawara ni ba na ba da shawara a yi mata auren dole idan ta je ta ki zama suka sake dawowa waje na kai za ta zo karanta mu ce malam gashi gashi a yi mata auren dole kuma gashi gashi a yi hakuri dai a jira na farko a yi mata magani na biyu in lafiyar ta kalau a jira a ga wadda Allah zai kawo na na uku a ci gaba da ba ta shawara akan wanda ake so ta aura din na insha Allah to dakta ga wata tambaya mai dan tsaho sai dai ko mu Takaice ta kawai, karanta takaice wani ta aka ce kawai.
salam ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta anan ita ce malam mijina yana shan giya na sanarwa da waliyaina sun neme shi sun zauna wajen wata uku kenan da zaman su amma kuma to sai na je na yi wa abokinsa waya bai daina ba sai na je na yi wa abokinsa waya yana ce masa a yi masa shashatau ko mantau kar a yi kar a yi wanda zai cutar cutar da mutum akan wakallau Allah ya sauke na farko dai mun tausaya miki mai gidanki yana shan giya Allah ya Allah shirye shi amin Allah gane da shi amin tabbas shan giya haramun ne tabbas shan giya tabewa ne kuma wannan yana nuna wato ‘ya'yanku ba su ci sa'an uba ba ɗan giya ɗan giya ba da daɗin sha'ani ya yi mana ke ma za mu baki fata cewa ki iya ƙoƙari ki ga ya daina shan giyar ta hanyar nasiha lalama yi masa addu'a da roƙon masa Allah ko matsalar mata wani lokacin ba kwa yi wa mazajen ku addu'a na fa ana so ko mace ta rinka yi mijinta addu'a gaskiya duk mata kirki tana roƙo wa mijinta addu'a ta shirya ko da ko a shirye din yake ko a yi mana addu'a ta kariya na to wannan maganar shashatau shashatau to wannan kuma ya nuna cewa wannan yana nuna cewa ba ni sunan shi wannan yana nuna cewa bayan shan giyan kuma yana shirka yana tsubbace tsubbace yana tsafa tsafe to kin ga wannan aiki ya ya kambama ya karu Mm.
ban wa'azi ya kama ki a yi kokari a samu ya gyara a hada shi da malamai a hada shi da abokanai na kirki yaƙi zaki Allah ne ya jarrabe ki kawai kawai waliyai sun zauna da shi ya ce ya bari kuma dai bai bari ba to kuma sai yana- su sake zama da shi na a yi haƙuri a sake zama da shi a bashi lokaci Mm.
Eh, ina ganin a bashi lokaci a ci gaba da zama da shi a bashi lokaci malamin na to Allah shi da mu dakta bari mu leka sashin mu tallace tallace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا غابت مناقبنا to masu sauraro barka mu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya sabiya da fi shirin a tsakiya yau muna amsa tambayoyin da kuka turo mana ne tsawon satuttuka da muka yi kuna turawa yau insha Allah muke kokarin amsa wa'annan tambayoyi Dakta wannan aka ce assalamu alaikum malam barka da safiya fatan alkhairi don Allah malam ina so a taya ni da addu'a saboda akwai wanda aka bani ni kuma bana son shi
to ya kika yi kika bari aka baki shi baki san sa ina da daddada wa iyayen yara ku yi kokari ku takaice matsalolin yi wa yaran ku auren dole din nan bai da amfani ba shi da daɗi ku yi iya kokarin ku ku takaice wa ƴaƴan ku auren dole wallahi bai da amfani yawanci wahala ake yarinya ta wahala miji ma ya wahala ƴan uwa su wahala waliyai su ta alƙalancin aure abu ya gyagara ku yi haƙuri ku rinƙa aura ‘ya'yanku wanda suke so in ko ba sa so to ku yi ƙoƙari sai kun gamsar da su sai kun gamsar da su a ra'ayi ku yi ƙoƙari da addu'a da komai a gamsar da su suna so su yi auren da jin daɗi duk mutumin da ya je ya auri matar da ba ta son sa ba zai ji daɗi da ita ba sai dai ya je ta zama da ita a haka amma shi dai da jin daɗi da ita ba zai ji daɗi da ita ba gaskiya suna da wahalan sha'ani in miji baya son mace shi ma yana da wahalan sha'ani in ma mace ba ta son namiji shi ma dai ba mu sunan shi Akwai wahala shi.
akwai wahala to yanzu wannan ya za ta yi sai dai ki ta addu'a ɗayan biyu ko dai Allah ya sa miki san sa ki aure shi ko kuma Allah kada ya kaddara mu ki ta sallah kina karatun qur'ani kina ta sadaka kina ta roƙon Allah ko dai Allah ya sa miki inda alheri Allah ya tabbatar da abu ba alheri ki ce Allah warga shi an al'amar wannan shine abin da ya kamata ki na Allah ya taimake ta ina tausayin mata wallahi matuƙa in ji an aurar da mace da mijin da ba ta so bayi da daɗi abun ba daɗi wallahi in suna gaya maka rayuwar malam ba daɗi a malam amin ba daɗi mu muna addu'a kullum kada Allah ya jarabe mu da ah, irin wannan yanayi na rayuwa namiji ya faɗa hannun mata da baya so ya aure ta dole dole shi ma baya so to bai kamata ba kuma su ma matan a rinka musu dole Allah ya gane da mu.
na wannan ce assalam ina muku fatan alkhairi malam wannan lamari sai dai mu koma ga Allah kuma mu kula sosai malam wallahi ni da aure na kanin baba ta yazo wai na taimaka na na biya masa bukatar sa matar sa tana da ciki Inna Allah ya so ban kulle kofar gida ban kulle kofar gida ba na bar masa gidan sai da ya tafi na dawo inna lillahi malam amin me kake faɗa haka na'am akramallah wannan ce irin magana ka ji wata masifa jama'a al'umma ku ji wannan magana mara daɗi Allah ya tsawake ganin mahaifiyarta ya zo ya neme ta ya ce mata ta ba shi dama ya biya bukata a kanta saboda matarsa tana da ciki tana da ciki Mm.
to ita wannan mata aure ne ko ko yarinya ce to bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya sauke Amin.
yanzu da mutum zai iya sanar amma da ta aure ce dan ta ce ce malam wallahi ni da aure na la ilaha illallah la ilaha illallah to kaga shine abin da muke faɗa kullum Mm.
mutane ku rinka taka tsantsan dangane da hatta dangi da suke shiga gidajen wani lokacin mun faɗa mutane su kai kamar an tsananta hukunci ne kuma wallahi al'amura sun canja har dan uwanka har dangi kai taka tsantsan dangane da shiga gidanka da zai rika yi sai ka yarda da shi ɗari bisa ɗari in ba haka ba fa za a zo ai ba daidai ba ko dai ai ba daidai ba da 'ya'yanka ko ai da matarka kuma ita mace rauni ne da ita fiye da yadda kake tsammani yanzu kaga yanzu wannan kai tsaye uban a kai tsaye mijin zai bar kanin babar ta ya rinka shiga gurin ta yanzu waye zai so kanin babar matar kare shiga gidanka ka hana shi Mm.
ai kana ganin kamar kawunta ne Haka ne.
ko ba ka bane to Haka.
gashi yau kawu yana neman yarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah miki albarka da kika yi kokari kika fita kika bar masa gidan kuma ina baki shawara ya kamata ki ja masa kunne ki ja masa kunne wallahi ki ja masa kunne bai kamata a kyale wannan mai wannan aikin banzan a haka ba ki gaya masa ya daina wannan in bai daina ba za ki gaya mai gidanki kuma ki gaya mahaifiyarki kuma wannan mutumin kwata-kwata ya daina zuwa gidanki Mm.
kwata-kwata yawwa dan ni da na san mijinki na sai na sai na gaya masa ya kafa miki doka mai tsanani ya kafa mai doka mai tsanani kai ya sake bari ya shiga gidansa dan wannan mabarnacin mutum ne wallahi barna zai ta'adin da zai wannan in ya samu dama ya fi kura in ta ga nama so ina baki shawara a sa masa shamaki ki sa mai gidanki ya hana shi shiga gidan ko ki kafa mai doka ki ce daina shiga gidanki tunda bai da amana Mm.
kanin mahaifiya zo ya nemi ya nemi yarsa kanin mahaifiya kai wannan masifa Allah ya sauyi Allah ya gyara Amin.
mu Allah ya gyara mana dabi'u Amin. Wani ce salam malam ya halatta mutum ya auri ƴar kanwar mahaifiyarsa sako daga ɗan rano.
Ha! kamar ya yar kanwar mahaifiyarsa zai aura mana na gane zai zai aure yar kawunsa kenan Eh, eh rai kuwa Ha.
zai iya auren yar kawunsa sosai ma ko yar kanin mahaifiyarsa na, mahaifiyarsa na, ko ƴaƴan bakwai ba laifi na. Wani ya ce assalam malam ni na kasance kasance kenan eh auren zumunci ke. Na, wani ya ce malam assalamu alaikum malam ni na kasance jini yana zuwar mini bayan na yi sallar asuba wani lokacin kuma kafin sallar asuba.
tace Haka- kuma da aminu Na'am?
ka gyara lamiri namiji kuma zai Eh, wannan shi zama- wannan amfani. Zudini yana zuwar mata bayan sallar asuba bayan ce sallar asuba ko kafin sallar asuba haka idan zai ɗauke ko da yaushe bayan sallar isha yake ɗaukewa don Allah malami yaya matsayin sallar da zan rama take sako daga Fatima
To, na farko dai zaki fara yin sallah ne lokacin da jinin ke tsaya. Ko bayan isha'i ne ko bayan asuba lokacin da jinin ke tsaya lokacin za ki yi sallah. To kuma kin ce yana yana yana zuwa miki yana zuwa mata yaushe yake zuwa?
in zai zo ya fi zuwa bayan sallar asuba To bayan sallar asuba yake kuma zai ɗauke bayan isha to sallar da za ta rama na a idan ba ta yi asuba ba ya zo mata to Mm.
sai ta rama asubar shine kawai sallar da za ta rama na yawa idan har ya zo bayan asuba ba ta yi ma'ana lokacin asuba ya yi ba ta yi ba sai ya zo to za ta rama asuba ne wallahu a'lam Na'am. Wannan ya ce, Assalam, malam ne maka fatan alkhairi tambaya ta ita ce, Malam na ga yarinya 'yar shekara sha uku na ce ina son ta, mahaifinta ya ce in fito in dai da gaske nake. Tuni ko malam na ga yarinya ce 'yar shekara goma sha uku ba ta san komai ba to ina da damar da zan iya aurarta amma a ƙauye ne kuma fa malam to tsoron kar na cutar da ita nake yi malam to sako kai daga to abubakar kai ka san yarinya ce karama ce wace jaraba ce ta kai ka kaje ka nuna kana santa shekara sha uku ai za ta yi ai ko da yake ba mu san girmanta ba amma mu abin da malamai suka sanar da mu yarinya Na.
tana iya balaga shekara tara ta fara al'ada sai a bincika ta fara al'ada ko ba ta fara al'ada ba Mm, da uban ce ce ka fito za ka iya fitowa ai a bada shekara biyar ko da yake ba ma ba da goyon bayan wannan dogon neman auren saboda fitinar da ke faruwa a ciki mm, abinda za a yi shine sai a tambayi masana shin wannan yarinya a wannan shekaru za ta iya zaman aure na'am.
ko ba za ta iya ba?
masana kamar su dattijai haka Eh, ko kuma dattijan mata da Na.
likitoci duk za su iya ganewa za ta iya daukan namiji za ta iya jurewa ba za ta iya ba in ba za ta iya ba sai a hakura sai ta yi kwari Na.
ni na kuma da shawarar in dai karama ce a jinkirta mata a bata ta yi makaranta ko da a ƙauye ne a sa ta a makaranta ta yi karatu ta yi ilimi na addini da na zamani ta samu dan wayewa a koya mata abubuwa in ba ka ba gaskiya yi ne wani za ka yi amma halarci a musulunci halal ne mutum ya aure yarinyar da take da wannan shekarar annabi ya aure na aisha shekara shida ta tare a gidansa shekara tara to amma ya danganta ga yanayin jikin yarinya da irin yadda za ta ɗauka Mm.
su mata suna da wata halitta ta daban ne malam na'am.
eh, yanayin su daban ne suna iya wasu da aka ga Allah musu halittar da suna iya ɗaukar namiji suna iya jurewa namiji kuma suna iya jurewa na halin to amma zamani ya canja cututtuka sun yawa Mm.
al'amura lafiya din ba ta da yawa sosai so muna ba da shawara ka dan daɗa haƙuri a jira ta dan ƙara shekaru haka ka gaya wa iyayenta kana so amma dai a dan jira ta dan ƙara shekaru duk da Ah.
cewa su a ƙauye suna aurar da 'ya'yansu ne da wuri Mm, to sai a duba a gani idan irinta irinta an mata aure ta zauna lafiya babu cutarwa to sai a mata auren na'am.
wannan ba laifi bane amma dai a rinka sa yaran nan su je makaranta su hada ce qur'ani su yi ilimi su dan yi makaranta ko sakandare ko dan abin nan su dan ƙari su samu ilimi muna son matan mu su zama masu ilimi kar su zama jahilai na'am.
abin da yasa kullum muke cewa a bar matan nan su je su dan yi ilimi su yi karatu malami na al'amura suna canjawa ne a rayuwa Mm, kuma kullum idan kiɗa ya canja sai rawa ya canja zamani ya canja iyaye dole ku kula da wannan yanayi yanzu misali bincike ya nuna mana galiban akan auri yara matan nan galiban sai ga mazajen mutuwa suke su basu mm, mm.
galiban ga an yi aure sai ga an mutu an bar yarinya da 'ya'ya dan yar yarinya bata daɗe ba yan shekaru ba yawa sai ga an tara mata 'ya'ya ko miji ya mutu Mm, to kuma aurenta mutane sun waye gari yanzu ba su fiye auren zaura ba ko musamman masu yaya ba a auren su da yawa to abin da yasa muke cewa rika bari yaran su dan yi karatun koya ne ne cikin taimakon Allah ta'ala in ta yi ilimin addini to ko da karanta ba islamiyya da qur'ani ai ta yi ta karanta a bata kuɗi mm, sannan idan ta ɗan yi bokon nan koya ko yan diploma ko yan CE ta yi ko da ba ta yi zurfin karatu ba in mijin ta faɗi ya mutu ta iya zuwa ta je ta ɗan nemi ɗan aiki ko a asibiti a ɗan ɗauke ta ko shara ko wani gyaran abu ko koyarwa a firamare ko nursery school ana buɗe nursery schools yanzu da yawa Mm.
wanda yawanci irin waɗannan mata masu yan diploma masu yan yan CE su suke karantar da su to kaga mijinta ya faɗi ya mutu bata bar nauyi a a wani ba Mm.
za ta ɗan yi aikin nan koya ne ne ta kula da 'ya'yanta ta taimaki ma wani ta taimaki kanta ta rufa kanta asiri to wannan yana faruwa har yanzu din nan, wallahi ina da kesa sun irin waɗannan yaran ga su da karancin shekaru amma mijin ya mutu mm, to sai su yi tana fara ba kuma ba aure su ba an ki aure saboda tana da yaya uku hudu biyar an ki aure su mm.
to sai ka sai a nemi yar firamare a wata yar islamiyya in ta hada shi qur'ani a dan sa ta tana dan koyarwa a wata ana ba ta 15 17 20 Mm.
dan Allah bai fa a ce tana cikin jahilci ba Mm.
to shi yasa muke so ku rinka sa yaran suna yin karatu Na'am.
kuma akwai abubuwa kanana da za su rinka yi wadda ana neman ya takarda ko yaya akwai aikin da ya halatta a jiya a shari'a ba kowane aiki ne na wace haramun ba Na'am.
so muna fatan iyaye za su kula da wannan a rinka dan sa ya tsahirta wa yaran suna dan karatu ko yaya yake yawwa wannan zai taimaka kwarai da gaske Na'am.
dan a tsare musu gobensu Allah ce muke mu Allah shine mai tsarewa gaba daya Amin. A wannan aka ce, Assalam malam ina cikin damuwa mai tsanani, ina tare da fitinannu iri-iri malam a bani addu'ar da zan yi.
to abinda da annabi ya karantar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu eh annabi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu idan muna cikin larura mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mu yi addu'a addu'o'i suna nan da yawa kamar yanzu littafin nan na Hisnul Muslim Na, akwai addu'ar damuwa da bacin rai ko ba ka bane akwai addu'ar du'aul karbi du'aul hazani du'aul hammi wal hazan ko ba ka bane ba Mm.
babban maganin abu kuma shine karatun qur'ani la ilaha illa allah al azim al halim la ilaha illa huwa rabbul arsh al karim kiran ga yawan karanta wannan la ilaha illa allah al azim al halim la ilaha illa huwa rabbul arsh al karim da kuma karatun alkurani kuma ina baki shawara ki koma ki samu littafin hisnul muslim a ke da akwai waɗannan addu'o'i gaba ɗaya da ke da bukata akwai wanda aka fassara shi da hausa akwai wanda aka yi shi da larabci zalla a ji a amfani da shi allah ya yi mana damuwa amin kuka ce assalam malam Allah saka maka da alkhairi muna faruwa sosai dan Allah malam menene ma'anar suna abrahar na gode Allah mai da malam gidansa lafiya kamar ana nufin biyayya bin Allah eh kamar mai bin Allah Eh, in an ce eh, wannan Allah ya magana akan abrar su ne masu yi wa Allah da'a Eh, shi ne abin da ake nufi to amma fa sunan wannan jam'i ne abrar daga bar ne albaru mai bin Allah Na'am.
abrar masu wannan da yawa na so ba daidai bane a samu mutum ɗaya abrar
Na'am.
Allahu alam sai Sai- dai kuma wani abin ake nufi daban wanda ban sani ba Allahu alam na assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi dan Allah malam ya kamata a sa wa yaro suna Muhammad Sauban ko Hisham daga maman Shaddad eh ana sama ba laifi yawanci mu mu a hausa muna da kinaya ne da karamci in mutum ya sa ɗansa ko sauban sai a rika da da da muhammad albarkacin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunan ya kamata ya zama suna ɗaya ne suna ɗaya ake sa mutum Eh, amma dai ba laifi ana sawa na wani aka ce salam Allah saka malam da alkhairi wallahi malam akwai wani mutum Allah ya bashi wadata damar da zai iya daukar mutum ɗari aiki amma wallahi haka matarsa ta hana shi ya taimakawa kowa har gidansu ta, ta hana shi ya taimakawa to irin waɗannan bayanai ana je faɗin su Allahu alam ba mu sani ba haka ne ko ba haka ba ne wataƙila matar ce ta hana shi wataƙila kuma shi ne bai da kirki halinsa ne bai da kyau kana je a ɗauki alhakin matarsa yawwa kuma wannan yana nuna raunin mutum ya wayi gari a ce wai matarsa za ta hana shi aikin alkhairi wannan raunin ya isa wallahi kuma muna kira ga mazaje ya kamata ku zama tsayayyu da tsayuwar kanku bayan taimakon da Allah ya muku na rufin asiri Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su ne suke wato tsayayyu shugabanni akan mata kamar da Imam Ibn Kathir ya ce huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha idha wajad namiji shine shugaban mace jagoranta mai ladattar da ita idan ta kauce to amma a wayi gari matarka ita ce za ta rinka juya ka hatta aikin alkhairi ta zama manna'in lil khairin mutadin atim kuma ka zuba ido ka kyale wannan rauni ne ba daidai bane za ka cutar da kanka ta cutar da kai ta hana ka samun ramar Allah ta wannan taimako da za ka yi ta cutar da iyalinka da danginka da yan uwa gaba ki daya yaya za a yi mutum yana da damar da zai dauki aikin mutum ɗari ko sama da haka a ce ya tsaya wata mace kurin ta hana shi ita ko wannan mace wani irin shaidanci take tattare da shi to irin waɗannan in ya tabbata haka ne ah, to wannan ba daidai bane kuskure ne kuma wannan mata ta shiga cikin wannan aya da Allah ce mana ilal khairin wata da asim sannan kuma bai da uzuri a wajen Allah dan sai Allah ya kama shi na eh, tunda Allah ba shi dama ya ki ya zai je bari wani ya hana shi wani ya hana shi aikata alkhairi Mm.
sai dai in sai ce shi aka yi sannan sannan kuma abu na biyu a rinka bincike a daina sakin baki a haka a yanke magana a ce wance ce ta hana wata kila fa ba ita bane na haka ne yawa wata kila ba ita bane da haka Allahu Allah mu bamu sani ba ko ita ne ko ba ita bane ba fatan mu dai Allah ya isar da zancen gare su su gyara na kuma mata ku ji tsoron Allah waɗanda suke hana mazajen su aikin alheri suna nan barka ce Allah wata tsohon riga ba za ta bari tsohon riga ba za ta bari mijinta ya bada wani ba suna nan sai sa kuke ji ana ta fatawa akan ku akan wannan ɗabi'a mara kyau Allah ya kiyaye mu kuma ku sani cewa duk wanda ya dauki wani aiki ko ya yi wa wani hanyar aiki ko ya taimaka wani ya dauki aiki zai mutu zai bar 'ya'yansa bayansa za ta yi kyau insha Allah bincike ya nuna malam duk mutumin da ya taimaki mutane da dauke su aiki ba ya tozarta har ya mutu Mm.
har ya mutu ko masifa ta zo sai a ce a ai da walakin ai ya taimaki mutane ai Allah ba zai bari a wulakanta shi ba Mm.
mu dai a iyakarancin shekarun mu bayan dan abin da Allah ya sanar da mu a bincike ne ya rayuwa yau da gobe ba aya ba hadisi duk mutumin da ya taimaki mutane ko arne ne Mm.
to baya tozartuwa a rayuwarsa a wulakanci ko arne ne iyakaci zai zai dai mutu ya shiga wuta tun da arne ne na amma dai irin kaskanci da wulakanta na rayuwar nan albarkacin taimakon mutane da yi Mm.
sai ga yayi cike da ya wuce so wannan yana daga cikin sirrin taimakon mutane malamin Mm.
a buɗa wa mutane su samu aiki a masa hanya a ba su aiki ba ka rabu da komai ba kai zaka ba su albashi ba a gani Na'am.
Allah ya gane gani Salam, ah, menene asalin faɗin Allahu Rabbul Alamin a ƙarshen suratul Mulk da kuma sadaqallahu al-azim a ƙarshen karatu daga Safiya Sani Abubakar mai dabino kulkul.
to wannan Allahu rabbul alamin da ake faɗa ƙarshen sunan mulk malamai sun faɗa akwai hadisi a kai amma malamai yin hadisi sun ce hadisi yana da rauni wanda ya inganta shine na bayan suratul qiyama yawa subhanaka fa bala na suratul qiyama sannan sadaqallahu alazim na'am qurra'u masu karatu na zamani suna faɗa ma'ana Allah ya yi Allah ya yi gaskiya shine mai girma amma babu shi a nassi babu shi a riwaya da haka idan mutum ya gama karatu sai ya shiru kawai a ya roƙi Allah Allah ya karba abin da yi amma fadin sadaka Allahul azim malamai wasu makaranta zaka ji suna fada amma babu shi a cikin riwaya ingantacciya wallahu ta'ala a'lamu Na'am, wannan bayan sallama ta ce ina so malam ya bani addu'ar sauƙaƙa naƙuda, na gode Allah ya mai da malam gida lafiya.
addu'a sauƙaƙa naƙuda Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala Na'am, zan maimaita Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala to malam da Hausa me kenan?
ya Allah babu abu mai sauki in ba abin da ka mai da shi mai sauki ba Na'am, kuma kai ne kake mai da damuwa ko bacin rai sauki idan ka ga dama shi yasa a wata riwaya aka ce ana ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alu as-sa'ba idha shi'ta sahalan na'am.
wa anta taj'alu as-sa'ba idha shi'ta sahalan duk da ban san ingancin wannan riwayar ba Mm, amma dai nakan ji wasu malaman suna faɗa Na'am.
da haka abinda ake nufi Allah shine mai iya mayar da abin da yake mai wahala ya mayar da shi mai sauki Na'am.
to wannan addu'ar na faɗe ta ne saboda addu'a ce mai faɗi ana yin ta a cikin ko'ina Eh, ba wai nassi ne ya zo ya ce a, idan mace tana naƙuda ta karanta wannan ba amma addu'a ce buɗaɗɗiya ana iya yin ta a cikin komai Na'am.
da abin da mutum yake nema yake jin tsoron Ya zama sa sauki ke.
to ya roƙi Allah Na'am.
ya Allah muna roƙonka cikin bukatun mu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan Na'am.
Na'am.
Dokta bari mu biya tambayar karshe. Aka ce salam malam Allah ya saka da alkhairi. Malam shin mai janaba zai iya yin sallar gawa sako daga Adam mai rariya.
zai iya yin sallar gawa iya taimama Na'am.
zai iya sallar gawa in ya ce mama mai janaba ya halatta sallar gawa da taimama amma ba taimama ya za a je abin sallar gawa ita ba sallah ba ce ai sallah ce ita ma sai an yi mata alwala Na'am. To to akan makalla a nan gurin a, ko da yana da ruwan da zai yi wanka ko kuma in dai ya kana nufa in ba ruwan ne da zai wanka dan shi ne.
In ba ruwa.
Na'am.
in ba ruwa ai ana taimama ne in ba ruwa Na'am.
inda ruwa kuma sai ya je wanka Dole sai ya wanka kenan in yana da kwarai ruwa.
daga ciki Na'am.
Allahumma illa wata kila ya ga lokaci zai kure- kure masa Kamar za a riga a yi sallar Allahumma yawan sallallahu alaihi wankan wasallam, sai ma.
bubbuga hannunsa ya yi wannan A nan ya halatta kenan ko insha da.
Allah wannan kuwa saboda kurewar lokaci yayi Eh.
ko malamin fiqh ma sun faɗa ai sun ce in za ka yi sallah ta farilla in ka auna cewa kafin ka je kai wanka ka dawo ka shiga sallah Mm.
lokacin da zai gure Mm.
ta shi ka taimama Na'am.
ka yi sallah ka sallah Na'am.
da ba shi ka zo kai wanka Na'am.
haka fuqahu suka ce wallahi tuma Allah ya saka da alkhairi lokacin ba zai ishe mu ba mu karasa tambayoyin sai dai lokacin da ya rage mana na malam ne ya sallama da to malam.
jama'a muna muku fata alkhairi kuma waɗannan tambayoyi a mana hakuri malami ne yana ga mu sun taru da yawa da yawa za mu yi amfani da wannan dama insha Allah lokaci lokaci mu rinka amsa tambayoyi na san dan abin da ya saura mana ma yanzu bai fi wa mu fara maraba da Ramadan Mm.
shi ne dan abin da ya saura mana to amma dai za mu ci gaba da rage tambayoyin Allah ya sa yadda wallahi ya muna fatan Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara amin ya Allah ya taimake mu Amin.
muna fatan yan uwa sun karu a maimakon darasin da tambayoyin da aka yi Allah ya sa mu dace amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dala FM muryar zamani.